بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na bakwai a cikin tafsirin suratu taha za mu tashi aya ta hamsin daidai da taimakon Allah a yau in Allah ya sa da kamar yadda za ku yi tunawa mun tsaya ne a cikin isar annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da suka je wajen fir'auna ya isarwa da fir'auna wato saƙon Allah da Allah ya ce da shi musa da annabi haruna faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya ta zakaru au yarsha suka ce rabbana innana na kafu an ya furta alaina au an ya tsara allah ya ce da su su kwantar da hankalinsu la ta kafa innani ma'a kuma asma'u wa'ara ku je wurinsa ku ce da shi inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba al-huda suka ce inna qad uhiya ilaina anna al-azaba ala man kadzaba wa tawalla duk suka ga fir'auna wannan yana shiru amsa da zai ba su sai ce da su mai arama qala
قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
sai fir'auna yake ce da da shi annabi Musa da da Harun qala faman rabbukuma ya Musa wai wane ne ubangijin nan naku kaji fa duk bayanin da suka yi mai suka yi mai bayanin ga Allah gashi da ya aiko su ya ce ya ce a yi kaza kada a yi kaza a aikata kaza kada a aikata kaza duk bayan sun gama yi masa bayani kawai wai irin wautar da hankali din nan da nuna kamar ma bai ma fahimci me suke faɗa ba wai shine wai sai yake ce da su kuku ya kai musa da haruna waye wannan wane ne wannan ubangijin naku famar rabbukuma ya musa su biyu yake magana amma sai ya kira wato annabi musa wato don ya nuna cewa shi wato wanda yake dauke da risala din yake dauke da sakon annabi haruna taimakonsa yake annabi haruna tallafa masa yake agaza masa yake don haka shi yasa ya mai da maganar da shi da annabi Musa amma asali su su ne tunda Allah ma ce yi ku ce da shi inna rasula rabbika inna rasula kaga mu mu bi kenan mu dinnan mu bi mu manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum shine Musa din ya bashi amsa um, kala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqaha da yace ai ubangijinmu shine Allah alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu wanda wato ya bawa dukkan wata halitta abinda ta cancanta na halittarta malamai sun yi sabani ko kuma ka ce duk abin da ya halitta ya bashi abin da yake bukata khalqahu din ana nufin makhluqahu ne ana iya fassara khalqahu da ma'anar makhluqahu malamai sun sabani wajen tafsirin wannan aya cewa me ake nufi da ita wasu malaman suka ce um, Musa ne ya ce ya fir'auna rabbuna wa rabbuka Allah ya kai fir'auna ubangijinmu kuma shine ubangijin ubangijinmu ubangijinka Allah alwahidul ahadul fardus samad kwaya ɗaya tilo shi ne allazi a'ata kulla makhluqin min makhluqatihi duk wani halitta daga cikin halittun Allah Allah shi ya ba su komai kai Allah ne ya baka abin da ya baka dabba Allah ne ya bata abin da ya bata awaki da tumaki da tsuntsaye da komai Allah ne ya ba su abin da ya ba su a'ata kulla shay'in khalqahu معنى الذي أعطى كل مخلوق من مخلوقاته وكل شيء من الأشياء الصورة التي تلائمه يباشي abin da ya dace da shi na kama mana za ka iya cewa Allah shi ya ba wa ɗan adam kamarsa ya zama ɗan adam ya bambanta ka tsakaninka da akuya akuya kamanta daban bijimi kamar shi daban saniya kamanta daban rago kamar shi daban aljani kamarsa daban a'ta kulla shay'in khalqahu ma'ana Allah shi ya ba wa kowace halitta kamarta kenan khalqahu ana ana nufin kenan suratuhu kamar da ta dace da shi da hai'a allati tatahaqqaqu ma'aha manfa'atahu wa maslahata kowa ya bashi abin da ya dace da shi wanda zai mai amfani yanzu ni da kai mu sha ruwan sanyi mu zauna a wuri mai sanyi sai mu ji daɗi wannan masara amma kaga akuya in zaka bata ruwa ba ta da buƙatar ka bata ruwan firij ko kuwa dan zaka ba bujimin gidanka ne ka je ka sa ruwa a firij ka bashi kaga la yunasibu bi dace da shi yanzu ni da kai in zamu ci abinci sai an surfa ko an niƙa an tankade an gyara an dafa sai an dafa amma idan za ka ba wa akuya kana ɗebo gero ka ba ta haka sai ta cinye shi kana ɗebo masara ka ba ta haka sai ta cinye shi kai abinda aka surfa aka ware mu abinda muke zubarwa ma kuma shine take birge ta dusa yana cikin abinda za ka birge ragon gidanka ka ba shi dusa ta dawa yanzu mu yanzu in ka ɗauki dusa ka ba mutum sai ce lallai ka rena masa hankali a ta kulla shay'in khalqahu Allah shi ya bawa kowace halitta abin da ida ce da ita yanzu jaki in zai yi wanka sai birgima a ƙasa tawul da sabulu da kayan kanshi ka shiga ka wanke jikinka haka ne ko ba ka bane mu yanzu a wajen mu ka samu abu mai kyau ka sa turare sai ka ji kanshi ka ji daɗi amma ungulu in ta zo sai ta cika shi shi ne kuma abincinta kaza in yaro ya kashi ya tashi ya tare ta tattake shi a ta kulla shay'in khalqa ta cinye kashin kai kuma ka zo ka cinye ta a ta kulla shay'in khalqa wuce ne kaga kaga kaga kai kana kyamar kashin ba ka so kana ki kana ki ko kai mu dauke wannan wari yake ga zaka zaka amma wallahi ka san gidanka sai ka ga shi za ta ɗauka ta gyare shi kuma kai kuma ka ce a kawo maka a gyare maka ita ka gyare ta to in ka lura kowace halitta wato da abin da ya dace da ita a can a wajen kama kowanne kamarsa daban haka ne ko? tun mahada sannan Allah ya shiryar da wannan halitta ila wazifati hillati khalaqahu min ajliha zuwa ga aikin da Allah ya halicci wannan halitta din dan shi yanzu ni da kai aikinmu daban da Allah ya halice mu wallaili idza yarsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى sai Allah ce inna sa'yakum la shatta aikin mu daban yanayin mu daban ɗabi'ar mu daban ko a cikin mutane yanzu misalin ni mutum ne mace ma mutum ce haka ne amma ayyukan mu sun sha bamban yanzu ni namiji ne sai na yi wanka in saka shirt in saka wando na in fito ko ba hula ba damuwa kuma a ce na fito masha Allah amma mace ba in ta yi wanka ta gyara jikinta sai ta sa dan kunne sai ta goge wani abu nan sai ta diga wani abu nan sai ta sa wani abu nan sai ta saka lalle sai ta lullube jikinta wai shine kamalanta kai yanzu duk ranar da ka zo duk da ka zo fitowa muka ka je ka daura lalle ka saka jan baki ka sa gasal ka saka rigar nono ka saka za sai mu ce to ka samu tabuwa to wannan shine fasara a aka kulla shay'in khalqahu thumma hada kowa da irin abin da ya dace da shi haka ne ko ba haka bane ba kaga su aka daura musu hijabi mu ko nan duk cikin ku na duba ban ga mai tsoron Allah da yake da hijabi ba ta zama shi kaga kowa da abin da ya dace da shi yaro karami abin da ya dace da shi daban yanzu yaro sai ta wasanninsa ya taɓa wannan ya yi kaza ya yi kaza shi ya dace da shi amma yanzu kai babban aka gana abun yara sai a ce ka wannan fa akwai matsala to kowa da irin yadda Allah ya shi yanzu ni da kai ba za mu iya fitowa ba sai mun saka riga mun saka yar ciki mun sa hula mun daura rawani mun yi kaza amma ragon gidanka haka haka yake fitowa ba riga ba wando saboda me duk da ka ga rago da wando to ya shiga layin da ba nasa ba to wani misalan za a yi ta buga maka su malam bila adadin to sai Allah ya shirya da kowa irin abin da ya dace da shi na aikinsa saniya aka halice ta dan noma kai kuma ka biya kuɗi ta nome maka aikinta daban aikinka daban kuma Allah ya baku dukkan abubuwan da za ku tabbatar da ayyukan da suka dace da ku shine ma'anan sun mahada irin wannan fassara ita ce mai littafin alkashaf ya tafi zuwa gare shi a ta kulle shayin suratahu wa shaklahu na kama kenan allazi yutabiqu almanfa'ata almanudata bihi yace kamar yadda a cikin halittar dan adam inji zamakshari yace kaga da Allah ya yi ido me aikin ido a cikin mutum gani ko to ba yadda za a yi ido ya kama faskare don ba aikin ido ne ya yi faskare ba ya yi ido don a gani ya yi baki don me don magana da cin abinci don ranar da baki ya ce shi zai yi tafiya to kaga ya shiga aikin da ba nasa ba ya yi kafa don a yi tafiya ya yi hannu don a riƙe duk lokacin nan ce yau zan sha ruwa saboda wai in sa hannuna ya huta bari in dauko kafata ta kama kofin ruwan nan ta bani na sha akwai wahala to a ta kullu shay'in khalqahu kenan thumma hada kaman ya hada ya shiryar hannu ya san aikin sa ne ya daga abu aji hannu ba shi zai ci abinci ba shi yasa idan ya dauko abincin akwai inda yake kai shi inda zai iya yin aikin baki to da sai ya karba kawai da ya karba ya rinka murje shi yana hadewa ba nasa bane kafa ba aikinta bane ta ɗebo abinci a ciki sai wanda yake da larurar bai da hannu da aka aikin kafa a taka ido aikinsa gani ba yanda za a ido ya ce shi zai ci abinci da ranar da ido ya ce zai ci abinci in ya je ya sa idan nan a guri mai yaji zai gane kudansa to ko a ta a jikin gaban jikin kama a ata kullu shay'in khalqahu tana bayyana sun mahada wai hadaɗin aka bayyana wa halittar ko aka bayyana wa gabar me ya kamata ta yi me ya kamata ta yi irin abin da ya dace da ita kun fahimci wannan ko yawwa akwai masu ganin cewa daga cikin ma'anar shine rabbuna alladhi ata kulli shay'in nazira khalqihi fi surati wal hay'a na gama wacce fasara duk ina ta muku bayani ne dan ku gane ma'anar aya tayyib wasu kuma malamu suka ce fasar aya shine Allah shine ya bawa kowace halitta kamarta a jikin 'yar uwarta kamar me yanzu za ka ga namiji yana kama da wata mace gashi shi namiji ne amma sai ga fuskarsa irin ta wata mace ne gashi ita mace ce amma sai ka ga ta yi kama da wani namiji idan baka gane ba kai namiji ne sai ka ga 'yarka mace gashi jinsin naku ya sha mana surar halittar ku ta sha bamban ita jinsin mata ne kai kuma jinsin maza ne ko amma sai ka ga ta yi kama da kai ashe namiji zai kama da mace bare kuwa ashe mace za ta yi kama da namiji to shine rabbun alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu sai a sa namiji ya kama da namiji ya yi kama da mace ko kuma mace ta yi kama da namiji haka cikin dabbobi ma sai ka ga zaki ta mace ta yi kama da zaki namiji duk da cewa sun mahada ya shiryar da kowane ɓangare irin aikin da zai yi kwanan nan nake ganin jiya nake ganin wani hoto na wasu mafarauta a daji ga zakanya mace nan ta zo ga dabbobi nan suna ta wucewa wanda za ta iya kamawa to amma saboda mace ce ita ba ta da ƙarfi na zaki namiji amma zaki ce tana kallo sai ta likimo haka ta zauna tana kallo to yanzu kan ba an daina likimin ba ne kowa yanzu ana yi wallahi kuna takura mana bayan da za mu kira bayan da za mu kira kalmar likimu sai kun fassara ta likimu ya gama da ku yanzu kan ko ba gaba ne ta yi likimu ta wata yarinya ta ce likimu yar karama tana jira saboda tana da rauni ita mace jira take sai ta samu ta ƙarshen dabbar ƙarshe da ta zo suna wucewa da yawa sun fi ɗari amma ba za ta iya shiga cikin sa kama ɗaya ba ana nan sai ga zaki namiji ya zo wala malam da yake namiji ne yana zuwa ko tsayawa bai bakuru sai datsa tsakiyar su yi kai farmaki ya rungumo ɗaya a cikin wannan dabbobin kuma yana rungumowa wuyan ya kama insha Allah ta'ala kuma sai ya taho da ita sai ga ita wannan zakan ya mace din ta taho ta biyo namijin tana taya shi haka kuma suka kama wannan dabban sun yi farauta kaga a nan gurin kowace halitta da abin da ya dace da ita yanzu namiji abin da zai yi mace ba za ta iya yi ba kamar yadda kuma mace abin da za ta yi kai ba za ka iya ba misali guda ɗaya a baka renan kaninka jariri kaninka ɗan wata bakwai a baka shi a ce yau a hannunka zai yi ne ka sha mamaki ya maka kuka ya maka kashi ya maka fitsari ka ɗaga ka girgiza ya yi kuka ba ka da abin da za ka bashi ka bashi ruwa ya kisha amma ƙosa tana zuwa da ta karɓe shi minti ɗaya biyu ta dawo da shi hayyacinsa kaga aikinta daban naka daban ita ma yanzu mace lokacin da za ka je ka shiga gona kana aiki kana nema ba za ta iya wannan aikin ba ita ta fi kwarewa a kicin a kawo ta sarrafa ta gyara ta yi yanga ta kawo a ci amma nemowa da wahala wa ya fi dacewa yi namiji ina fatan kuna fahimta to duk ina so nuna muku cewa Allah ya halicci mutane shi ya halicce su kuma ya bawa kowa ma'ana responsibilities irin abin da ya dace da shi wani ba zai iya aikin wani ba kuma haka al'amarin yake kowa da irin aikin da Allah tabaraka ta'ala ajiye da shi to wannan fassara ta bi kenan wasu suke cewa Allah tabaraka ta'ala a'ta kulli shay'in khalqahu shi ba wa kowace halitta wato iya muddan ko lokacin da ya dace da ita na rayuwa halittar wanne lokaci ne kake da amfani wataƙila shekara 80 da kake da amfani bayan shekara 80 na baka da amfani misali masara duk inda masara ta insha Allah ba za ta wuce wata hudu a kafe ba ko tana yau cewa na manoma ka shuka masara ka gama mata aiki akwai lokacin da idan lokacin ta yi kawai sai dai kaga ta bushe ta nade tana faduwa saboda me lokacin ta ya riga yi kai ma annabi ya faɗa shekarun al'umma ta ma baina 60 ila 70 ne tsakanin 60 zuwa 70 ne akwai lokacin da kake ganiyarka amma da lokacin ka ya ƙare sai dai kaga an fara fitar da kai daga cikin lissafi kana gida ma ba kai jira ake ka mutu kawai shi sai aka ji ana cewa tsohon nan har yanzu bai mutu ba dan Allah mana ka gama ka ci samartakan ka gama shi yasa ake cewa yanzu ne lokacin da kake da shi ka tsaya kai aikin alheri yanzu ne zamanin na karka dauka wai in ka ƙara gaba zaka fa haka ko zaka samu dama sama da haka la wannan din dai ita ce damar ka ka tsaya ka bauta wa Allah tun yanzu girma yana zuwa maka shekarunka suna karewa mutuwa tana kusantanka wataƙila ba za ka kai shekarun da babanka yi ba wataƙila ba za ka kai shekarun da abokinka yi ba wataƙila wannan abin da kake tsammani daga nan zuwa shekara goma shekara ashirin shekara kaza lokacin ka daɗe ma a kabari so yanzu ne damar da kake da ita kurin ka yi iya abin da za ka iya yi in daɗi ne allah baka dama za ka cika cika more tun yanzu gobe ba taka wace in wahala kake yi kai ta roƙon allah allah sa zuwa gobe ka samu sauƙi in wani abu kake niyyar za ka yi na alheri to yi ƙoƙarin tun yanzu ka fara yin alheri karka ce a za mu bari sai lokaci kaza wataƙila a kabari zai maka kun fahimci wannan sun mahada to haka dai suke ta faɗa ina fatan ina insha Allah dai kun gane ma'anar wannan aya din alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu summa hada wannan amsa ce da annabi Musa ya bawa Fir'auna da shi da Harun alaihi salatu wassalam don ya gane lalle Allah shi ne Allah mahalicci ba wai shi fir'auna shi ne mahalicci ba sai sake musu tambaya fama balul qala fama balul qurunil ula wai raddi yake yi wa annabi Musa to kai yaya halin karnonin da suka gabata mutanen da suka shekaru ɗaruruka suka shuɗe suka gushe fama balul ƙurunin ula yaya halinsu me suke ciki ya labarinsu kamar irin mutanen annabi nuhu kamar irin mutanen annabi hudu adawa da samudawa waɗanda suka ƙaryata annabawansu sun rayu da annabawansu amma sun ƙaryata su suka bauta wani ba Allah ba ni kuma kuna kira na kuna cewa in zo in bauta wa Allah alhali ga waɗanda suka ƙaryata Allah sun wuce to me ya same su ka ji hauka ba kun gane me yake nufi in kun ce in bauta wa Allah wai fir'auna yake ga su annan Musa da Haruna in kun ce na bauta wa Allah ne masa kaza to ina mutanen da suka gabata a bani labarin su Allah me ya iya musu ba gashi sun gama zamaninsu ba sun tafi wannan yana nuna khubs da makircin fir'auna lokacin da ya tambayi musa famar rabu kuma ya musa kaga musa ya bashi amsa wanda ta dace da shi gamammiyar amsa da zai nuna masa allah shi yake komai ya daɗa tabbatar masa lallai akwai allah amma sai ya nuna masa wai sai ya ba shi labarin yaya halin waɗannan mutane suka gabata don ya nuna ƙarya yana so ya nuna ƙaryarsa ita suke sama da gaskiyar annabi musa shine allah ya ce ƙala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin waɗannan mutane halin da suke ciki yaya suna ina yana wajen ubangiji na yana cikin littafi la yadhillu rabbi wa la yansa mana ilmu halu ilmu hali hadhihi alqurun alula ilmin halin waɗannan alƙar wato karnoni suka gabata yana nan a haddace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafin lawhul mahfuz a rubuce shi subhanahu wata'ala la yakhfa alayhi shay'un min halihim ba abin da ke boya gare shi na halinsu kuma zai yi musu sakayya da abin da suka cancanta na lada ko uku ba kuma ina shaida maka ya fir'auna la yadullu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bata baya rabkana baya kuma mantuwa la yukhti'u rabbi fi ilmihi ubangiji na baya kuskure a cikin iliminsa wala yansa shay'an mimma alimahu baya manta wani abu da abin da ya sani munazzamun an zalika Allah abin tsarkakewa ne akan haka الضلال لا يدل ربي أنا أنا نهو الخطأ وبنجينا بايا ينكسكري بايا قلة الإدراك كارن شنغانا أبو إنا فتانا فإنتا أنا آير الله يا حدث كان نفي الضلال والنسيان أقولي والله الضلال بمعنى الخطأ سننكم أقولي مسا النسيان بمعنى منتوى دينونا من تركين الله cewa babu abin da yake buya gare shi a wannan duniya komai ya sani ya kai dan wana Allah Allah karfa mu asiri Allah la yadhillu rabbi Allah baya kuskure duk abin da kake aikatawa yana lura da kai yana kula da kai ka zauna a fili ka faɗa ko a ɓoye ko ka yi ƙulle-ƙulle ko ka yi makirci duk abin da za ka yi ya dillu rabbi kuma duk shekaru da za su tafi akan wani aiki da ka aikata layansa Allah baya mantuwa ka gani zan iya za ka iya wani abu manta wallahi amma wallahi Allah baya mantawa wannan yana nuna muna cikin abun tausayi wallahi tallahi ka san me nake tunani laifina da na aikata shekara ashirin da ya wuce zunubi na da na aikata shekara kaza da ya wuce ka san zuciya ta dinnan yanzu abinda nake kulle da shi na alheri ko na sharri Allah yana sani yana kallo na ka kwanta ka tashi Allah yana ganin ka tsirara to me zaman lafiyanka shine ka kyautata filinka da bayananka da boyanka karka yadda Allah ba wai wani abu kake Allah baya ganin ka kuma wallahi tallahi in ubangiji ya zo kama ka zai maka mugun kami kamu inna akhda lalle kamun ubangijinka alimun shadid mai raɗaɗi ne kuma mai ƙarfi ne ka ji tsoron kamun Allah yanzu ko zazzabi nan aka ɗora maka wata rana ka tuna wahalar da ka sha ciwon kai ne na bala'i aka ɗora ma ji kake kamar a cire ka ciwon ciki sai hana ka bacci kana birgima kana wayo Allah cikina ku kai ni asibiti wayo Allah cikina ku kai ni asibiti amma mu ba ba ma ganin ciwon murɗaka yake wani guri ne kurun guda da yake murɗaka zazzabi idan ya kama ka wani irin sanyi wala duk abin da ka sani zaka ce a lallaba ma amma wallahi karkarwa kake kamar zaka mutu zazzabi ka tambayi masu yin zazzabi su baka labarin yaya zazzabi yake mutum baya ganewa cewa yana kan kuskure kuma ya kamata ya rinka tuba sai lokacin da Allah ya jarabe shi da wani ciwo wallahi mu gyara aikinmu me sifar wannan ubangiji annabi Musa ya ci gaba ne masa bayani الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم نعم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
cikin sifar ubangiji da annabi Musa ya ta yi wa fir'auna bayani ya ce allazi ja'ala lakumul arda mahada wannan allan dai da kake tambaya na ya kai fir'auna shine ubangijin da ya sanya muku ƙasa ta zaman toshin fiɗa shine mahada alam naj'alil arda mihada wal jibala أوتادا وخلقناكم أزواجا مهدا وتكل فراش كده دم يا shimfiɗa muku ƙasa ku samu sauƙin amfanuwa da ita ku samu alkhairan da ke cikinta ku yi noma ku gina gidaje ku yi tituna ku ta ruga gudu a kai ku yi titin jirgin ƙasa ku yi titin mota ku yi titin keke dabbobinku su yi ta gudu a matsayin shimfiɗa inda ya ga dama duk sai ya bar ku a cikin kwari ku zazzabo tudu da gangare amma sai muku shimfiɗa ƙasa a matsayin shimfiɗa bayan wannan wasalaka lakum fiha subula sannan ya shigar muku kalmar salaka anan tana nufin idkhal shigarwa Allah shine ya shigar muku ja'ala lakum fi dakhiliha turuqan Allah ya sanya muku ya shigar muku da hanyoyi a ƙasar hanyoyi da kuke gani Allah ne yake ba dan adam basira in ba ka ba zai ka gane ba in ba taimakon Allah ba daga nan a zo a yanki hanya a yi tabi a yi tabi a yi tabi ta kai ga haka maru ai ba hango kamarin kai ba amma Allah ne ke ba wa ɗan adam basirar sai kimtsa maka basirar in kana so za ka ba sai Allah shiryar da kai ba ya baka kwalwar da za ka iya ganewa daga nan ina za ka tafi akwai hanya da za ta kai ka daga nan ɗar idan Allah ya ɗauke hankalinka sai kai mari ne haka ne dole sai an dawo da kai yanzu misali kamar bako idan mutum ya zo bako ne bai taɓa sanin gari ba idan bai samu shiriyar hanya ba daga nan sai ka ce je adakawa bako ne bai taba zuwa nan garin ba da Allah ya za a iya ji dole sai ya nemi irshad ba mamakin ya zo tafiya ya danna shiga mai dile din nan ya ta tafiya ba zai tsaya ba sai fan shekara ya ta yawo ta wahala to Allah shi ke fita muku da hanyoyi in yadda za ku fi ganewa kwale-kwale jirgin ruwa a da lokacin da babu na'urorin da suke iya saita wa mutum hanya da ya suke suke gane garuruka da taurari taurari direban jirgin ruwa tauraro zai rinka bi yana tuka a cikin ruwa ba ya yi satuttuka da watanni yana kan ruwa yana tafiya yana bin da tauraro zai iya gane hanya ilimi ne mai zaman kansa shine Allah ce wa bin najmi hum yahtadun haka a ƙasa ma da tauraro in dare sai a ce ai in an bi wannan tauraro za ta dire har gari kaza in an je ruwa a tsallaka in an je duwatsu a tsallaka in an yi kaza da sauransu abin da ake so a ce da ku gane hanya da fitar da hanya aikin Allah ne wa salaka lakum fiha subula hanyoyi shine subula za ku tashi daga wuri zuwa wuri tantaqiluna fiha min makanin ila makan wa min baldatin ila ukhra daga wani gari zuwa wani gari kukan yi wannan li qada'i masalihikum dan biyan bukatunku yanzu wani yana nan a nan gurin ba mamaki nan da sati biyu zai tafi China ya je China ya je ya harka sai shiga kasuwa ya sayo kaya ya yi kaza ya yi oda komai ya daɗa dawowa airport ya hau jirgi ya dawo ga muna muna zaune da shi yanzu wani a cikin ku ya taɓa zuwa america a cikin ku kuma akwai wanda ko airport bai taɓa zuwa ba ko airport ɗin garin nan ba wai ya je america airport ma ya je akwai da yawa wanda ba su taɓa zuwa ba labari kawai suke ji amma wani a cikin ku ya je america ya santa wani ya je ingila ya santa wani ya je saudiya wani ko saudiyan nan sai dai a mafarki ko a hoto haka makan take iya haka da ke bai taɓa zuwa ba ya zai yi je hanya zai bi Allah karim Allah karim Allah karim Allah ƙara mana imani da ke wasalaka lakum fiha subula cikin aikin ubangiji duk wannan fir'auna ake gawa ka yadda akwai Allah wa anzala minas sama'i ma'an Allah ne saukar da ruwa daga sama ba kana ganin ruwa yana saukowa daga sama ba Allah ne yake saukarwa kuma ba daga ainihin saman ruwan yake tahowa ba an ce sama ne saboda yana sama da mu amma yau da zaka iya lulukawa ka tafi akwai lokacin da zaka je ka wuce ruwan ma gaba daya ko lagos nan zaka je lagos in ana ruwa a nan kano ana zuga ruwa in jirgi ya tashi yana tashi da ya miƙe in yayi tafiya wasu 'yan mitas ne zai tsallake hadirin gaba ɗaya sai ga ya wuce a ƙasansa ake ruwa kenan kaga ba daga can saman ruwan yake ba wani abu ne Allah yake kawo shi in ya so a yi ruwan sai ya kawo wannan hadirin kamar kankara yake manya manya in ana shiga cikin sa ma zaka jirgi ma yana yana gagar gagar gagar gagar in ya shiga cikin hadirin kuma za in kana duba farfelar jirgin ma zaka rinka ganin alamar ruwa da jika din in ya wuce wurin da yake ne sai ga ya bushe fasashi yake yake shiga ashe wasu abubuwa ne Allah yake kawowa idan ya kawo kuma da ikon Allah malam sai hada shi da iska sai iska ta rinka kora shi ƙarfin tafiyar iskan nan da take yi da shi sai rinka ramarmashewa kankara shi kawai sai rinka zama ruwa kawai sai rinka zuba ko da mu a nan ba mu ji iska ba a sama akwai iska dan dama ai zaka ga hadirin yana tafiya ai to me yake tafiya da shi iska ce Allah yake hado shi da shi ai ba wai in yazo tsayawa zai kawai haka ga yana ta zuba ba a tafiya yake na kora shi ya koro wani ya taho nan ya koro wani ya zo shi yasa wani lokacin zaga ruwan yana dukan can bangaren yamma wani lokacin ya dawo yana bangaren abu nan wa yake wannan aiki Allah inda akwai wani dan adam da yake me yasa yanzu ba ba mu ruwan ba ga zafi ya dame mu me yasa ba ba a ba mu shi ba Allah ne yake da lokacin sa muna nan muna dubawa alƙawarin Allah kuma da tausayinsa in lokacin yayi sai ku ganin ya alamu sun fara zuwa yanzu kun ga za ku ta ganin hadiri yana zuwa ana nuna muku damana ta kusa kenan to wannan duka wa yake musulmi ya kamata ya sani cewa Allah ne kaga yanda yake kawo hadirin nan ya dauke kawo ya dauke kawo wala watar haka zai dauke ka ya dauke ka ya kawo kanninka i tafi da kai a bar 'ya'yanka don ka gama cin rabanka tunda Allah ya yi ka a duniya kake cin rabanka to yanzu ka gama bari a kawo wani kuma kana tafiya wani ne zai zo to shi yasa muka ce mai dan Allah mu tsaya mu bauta wa Allah a iya lokacin da ubangiji ya bamu gobe ba ta kabarci duk wanda ya san yana kiyamun laili kullun ya tashi duk wanda ya san yana azumin nafila kar ka yadda wata ranka ce ba za ka yi ba sai jibi ka yi yanzu ne jibin watakila baka da lafiya jibin watakila baka nan ka tuno alherin da ka aikata azumukan da kai ta yi ɗazu ɗin nan wani ɗan waya ya kamun ziyara daga lagos ya zo babban mutum ne haka yana da mai gidansa wani babban mutum mai hali ne kawai a cikin zance sai yake gaya mu wallahi sai mun wa'azi a cikin zancen kawai zance ne labari muke yana ba labari duk inda mai kuɗi ya kai wannan mutumin ya kai Allah ya rufa mai asiri sai shi yaron ɗalibi nan shi ke cewa amma kaga abin da duk abin da Allah ya wani ina yawanci litinin da alhamis tare da shi muke shan ruwa a ofis litinin alhamis na ce yanzu yana iya yin azumin nafila ya ce tab ai baya fashi ake duk ranar litinin da alamis insha Allah da azumi a bakinsa dukiya ko mutumin nan arziki da ubangiji ya bashi ta isa ka san me tuna sun ce tab Allah wadara mu talakawa wallahi yanzu ga wancan Allah ya bashi duniyar amma kokawa ake da shi yana neman lahira in ba sa aka yi ba sai ya riga wani talakan shiga aljanna ni da kai yanzu gashi muna zaune lafiya kalau muna da dama babu wani shagulgula da ya dauke mana hankali amma wallahi ba ma iya yin wannan azumi ta ce yanzu wane yana iya ice wallahi baya bashin azumi mana to kaga ko akan wannan azumin da ya lazumta yana yi wallahi sai Allah ya masa rahama kuma yanzu ba mamaki ka gan shi ka zage shi ce masu kudin banza kawai ba tsoron Allah kawai dukiya duniya ce a gabansu suna tara kaza akwai waɗanda suna tara duniyar da gaske kuma wallahi lahira ma da gaske suke haka kwanan nan wannan fa ba tambayin sa ne ba ni ina jin Allah ya turo shi ne ma ya danye mu wa'azi wataƙila kwanan nan shi ma wani mutum haka ina ganin sa haka haka yaya aka yi kaza sai ce "Da, ai malam ai jiya na ga wani karatun ka aka sa a sunna tv sai kake magana akan kaza kaza kaza na ce da yaushe sai ce uku da rabi na ce na yaushe ya ce na dare na ce to ya ce ai malam haka kawai ba a titi muka haɗu da shi shi ya sani ni ba wani sanin sai ya ce ai malam duk inda karfe uku na dare ta na gama bacci aiki shekaru aru-aru na manta uku kuma wallahi ba wai ya kawai tsakaninsa da Allah ba wai yana gaya min ne wai dan wai in san me ibada ne ba yace ni ai ai ni ban iya bacci bayan uku ba uku na dare na gama bacci ko na so ne bacci ma ba zan iya yi ba sai na yi sallah asubahi na dawo gida na lazumi na in kwanta in ta bacci na wallahi malam idan ka ga mutumin Allah sai ka rena shi shi yasa akwai mutanen da kana musu ganin haka haka wallahi Allah ya girmama su yanzu mutumin nan da yake kullun karfe uku na dare idonsa a buɗe yake yana ibada shi ba ƙur'ani mai haddace ba kuma wallahi ba malami bane insha Allah an ka dama za ka yi sashi malayin jahilai amma Allah ya rike masa wannan lokacin yanzu ni da kai mu mutum nawa zan samu yan uwana a nan wadda uku da rabi ba labarin inda muke tsabar ustazanci ko gashi nan muna da shi to akwai aiki da zaka rike karami baka kana ganin bai kai ya kawo ba da shi sai Allah ya ma rahama yanzu wani kuma shi kuma Allah ya masa ni'ima sallah wala hani baya fashin ta duk inda karfe goma sha ɗaya ta yi karfe goma goma sha ɗaya a ko'ina yake sai ya alwala ya raka a biyu ko raka a hudu ta zama maki kai ko yanzu ba mamaki ka kai shekara takwas ba kai sallah wala ba idan har Allah ya sa wata mace karuwa karuwa ce ba Allah ya sa ta a gidan aljanna saboda ta ba wa kare ruwa kare ta ɗebi ruwa ta tarar da shi a bakin rijiya ishi ruwa ta dame shi kamar zai ci ƙasa ta ɗebi ruwa ta bashi Allah ya ce ya yafe mata to yaya wanda ya lazimci wani abu na ibada ka ina so ka lura da zunubinta karuwa ce mazinaciya ce amma aikin alheri guda ɗaya ta yi da dalilin wannan Allah ya ce ya yafe mata me yasa kake yi wa kanka kyashi ba za ka aikata aikin alheri ba ga abubuwan yi nan masu yawa malam masallatanmu muna kallo sai mu shekarar shekaru muna zuwa masallaci muna ganin yana da datti a cikin mu ba wanda zai tunani ya ce bari in zo asabar da ladi na wata rana in nemo tsuntsiya na zo na yi aikin Allah a masallacin unguwar mu in zo in share masallaci in tsaftace ba za mu yi ba shara kununta masallaci muna jiran wanda aka ɗauka dan ya rinka shara ana biyan sa ya share in mun gan shi da datti mu kama zage-zagen liman mu kama magana cewa an bar masallaci da datti to akwai matar da Allah ya bata gidan aljanna bakar mace ce saboda sharan masallaci sharan masallaci mu ba mu share ba sai dai mu taimaka wajen zuba datti a cikin masallaci kai a shawa ka tau da majina rabi haka ka faki idan mutane ka goga a jikin bango haka ne mana ya aka yi aka kana a wannan kana dan ciro dan tasono haka ya haka haka sai ka samu gindin kafe ka goge mana shi a jiki mutum ya zo ya dambara goshinsa a kai duba haka muke yi ba mutum ya je banɗaki na masallaci ina gaya muku aikin alheri ne aikin alheri bai wanke banɗakin ba ya lalata banɗakin ya haɗa ɗan wansa ya amfana saboda Allah ya maka ka iya ajiye da muka mutum ya zo banɗaki na mutane public ya tsuguna ya sauke ya shimfiɗe wasu abubuwa ya ɗauki ruwa a bokiti ya fulo shi wallahi bai zai ba in ya sa butarsa ya tsarki ya wanke abin al'aurarsa sai ya tafiya bashi ko ba ka bane sau nawa ake yi kana leƙawa ka subhanallah ya tayar maka da hankali ya cuce ka ya hana amfana ya tafi gida shi ba shi ya gina banɗakin ba kuma ba zai bada kuɗi taimako fi sabila a wanke banɗaki ba eh eh ko an kulle banɗaki aikin banza kwamitin masallaci an zo an kulle mutane banɗakuna ka ta surutu kuma baka taɓa zuwa ka wanke ba mutum ya ga butocin masallaci a jajjefe ba zai iya ɗauka ya tattara su ya zuba ruwa don wani ya zo ya amfana ba ba zai yi ba muna da ƙarancin yin aikin alheri amma kuma muna so a yi mana alheri duka waɗannan ƙananan ayyuka ina ba mu a matsayin misali ne don kowannen mu ya san me zai iya kamawa don ya kubuta a wajen Allah wallahi kadangarun unguwarku in ka samu inda suke taruwa kana zuba musu abinci billahi azimu sai Allah ya maka rahama saboda wannan kadangarun da kake ba su abinci almajiran unguwarku ka samu lokaci kana ɗauka abinci kana ba su saboda Allah sai Allah ya baka ɗalibin ilimi guda ɗaya a unguwarku kaga bayi da gata bayi da kowa neman karatu ya zo ka ce ya rinka zuwa gidanka ya karɓi abinci da daddare kawai shi za ka iya bashi ta dalilin wani abincin daren da kake bashi sai Allah ya maka rahama maraya guda ɗaya ka gani uban shi ya mutu yana son ubansa amma Allah ya ɗauki nauyin Allah ya ɗauki ran uban ka ɗauke shi kace bari ka ɗauki nauyin su ka taimaka masa sai Allah ya maka rahama kai ma idan ka mutu sai Allah ya kawo wanda za su ɗauki nauyin naka marayu Allah sa kun gane Allah shi ya sauka muku da ruwa fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah ya ce muka fitar da azwaj azwaj asnaf simfi simfi na 'ya'yan tsiro daban daban daban daban duk a duniya fa akhrajna dinnan muka fitar muku Allah ya saukar da ruwa da kudurarsa daga sama ruwa mai amfani ba mai cutarwa ba ta dalilin wannan ruwa da yake sauka ya fitar da tsirrai daban-daban ruwan iri ɗaya ne amma kuma tsirran da suke fitowa masu amfani muhtalifatul manafi ne amfaninsu daban-daban muhtalifatul alwani launinsu daban-daban muhtalifatul tu'umi ɗanɗanansu daban-daban muhtalifatul arrawa'i sansaninsu ma daban wannan yana nuna ƙarfin ƙudurar ubangiji ta baraka ta'ala ka duba ruwa ne guda ɗaya ya shayar da ƙasar amma sai ga gero ya fito dawa ya fito gyaɗa ta fito wake ya fito albasa ta fito doya ta fito dankali ya fito can gwanda can abarba can ayaba can ainihin wato agwaluma can goro can nabat shatta amma duk me yake shayar da su ruwa ɗaya babu wani tsiro daga cikinsu da ce ni ni ba na son ruwa abu ɗaya ne zai zuba amma kuma masu fitan kala-kala yanzu sai a tara maka amfanin gona guda ɗari amma kowanne ɗanɗanarsa daban yanzu ku tayan irgo kayan marmari ku ga ikon Allah gwanda ayaba lemo kwakwa kankana abarba apple kashu karas kanya yalo ɗata agwaluma sarkin agwaluma mangoro goba inabi gawasa lemon zaki lemon tsami tanjirin eh buji kwakwa dabino bado strawberry goruba dinya eh tumatir kai ana magana kayan marmari ka kawo su nan gaba a taruhu ma za ka ce mai a nan abin da nake so ku gane a babin misali gashi an ni da ku mun gaji da irgawa da Allah akwai abu biyu wanda ɗanɗanon su iri ɗaya kaga mukhtalifatu tu'um kenan wannan shine ma'anar nabat shatta akwai wanda kamar su iri daya iri daya gaba daya yanzu kalli gwanda da kankana ƙirar kamar ɗaya ne amma bayan gwanda daban bayan kankana daban aka yi kankana bayan ta tauri cikin ta ruwa jaji a wur ita kuma gwanda aka yi ta laushi bayanta idan ka bude cikinta da wasu 'ya'ya duba 'ya'yan kankana duba 'ya'yan gwanda amma duk kayan marmari ne in ka hada su a baki allah da hikima wannan harshen sai ya fitar maka da ɗanɗanon kome ba gane ba ka ɗauko abarba ka ɗanɗana ko makaho da aka ce wani abarba ne ka ɗauko kankana ka ɗora a harshen yanzu yanzu sense organs ɗinka zai sensin a kai kwakwalwa ya ce maka wannan abarba ce kana ɗora rake zai ce a wannan rake ne kana ɗora kwakwa zai ce a wannan kwakwa ce kana ɗora kaza zai ce ma kaza ne duba a jikinka ma wata halitta ƙwaya ɗaya tana iya bambance maka waɗannan launukan gaba ɗaya to ina ga Allah da ya halicce mu gaba ɗaya kuma yanzu dubu waɗannan halittun wannan fa ababin ɗan itace ne in mun zo harkar dabbobi ma haka za ku yi ta irgo mun su raguna su awaki su tumaki to wannan anabat anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi yani bi hadal ma' min nabatin shatta ‘ya'yan itatuwa daban-daban wai wannan fa duk wa'azi ne ake wa fir'auna ya gane akwai Allah sai Allah ce kulu war'au an'amakum ku ci kuma ku yi kiwon dabbobinku kulu ku ci halal kai da a ce akwai gonar kankana ta fi sabidin layi ai sai mu je mu ta sha wallahi da gonar gwanda ta fi sabidin la Allah ya ce ku ci ku shuka ku noma ta yi ku ci tumatir ka dasa shi da abin nan ka gan shi ja mai kyau utc kala original a zo a yi maka miya mala masha Allah ganyen kore shan amma ɗan tumatir ɗin jajawar wannan din nema ce ubangiji ya muku bayan nan kuma ga babi na nama karmukallah kaji wani dariya yake wato an taɓa babin inda yake so kenan nama a karmukallah ga dabbobi ga tsuntsaye ga na mai karamin karfi ga na mai babban karfi ga gasashe ga soyayye ga ga dafaffe ga mai romo-romo ga mai kayayyau-kayayyau iya kudinka iya morewarka da aka karoki Allah Allah baka kudi inna fi zalika la'ayatin li'ulil duha duka waɗannan gabaki daya sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna wallahi ayoyi ne alamomi ne da suke nuna samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala li'ulil nuha ga ma'abuta hankula kalmar annuha tana nufin mai hankali li'ulil aqali kenan ma'ana cewa ake da fir'auna kaga waɗannan abubuwan da ake gaya maka ayoyi ne idan kana da hankali ayoyi ne akan samuwar Allah in kai mai hankali ne aiko fir'auna bai da hankali bai gane ba wato lamarin Allah akram kallah in aka so maka bayaninsa a cikin halittunsa kadai ya isa tabbatar maka akwai ubangiji su sakon shine ya ku yan uwana mu rike ubangiji mu kama shi hannu biyu mu ci gaba da bauta masa duk abin da Allah yake so mu yi ƙoƙarin aikatawa duk abin da Allah baya so mu yi ƙoƙarin nisantarsa sati mai zuwa insha Allah za mu tashi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra maganar mutuwa da kuma tashi alkiyama tunda an ci dadi sai kuma a mutu aiko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh